يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha sha nawa ashirin da ɗaya ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan da annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba mun yi darasi guda biyu a cikin wannan sura mai albarka za mu tashi darasi na uku cikin suratul waqi'a inda muka tsaya aya ta 67 za mu tashi aya ta 68 a fara'aikum al-ma'a allazi tashrabun muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai da ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون
Allah madaukakin sarki yace a fara'aitumul ma allazi tashrabun wata ni'imar Allah madaukakin sarki ko ta uku kenan da Allah yake lissafo wa dan adam dan ya gane lallai akwai samuwar sabon kasa sai yace a fara'aitumul ma allazi tashrabun shin ku bani labarin ruwan nan da kuke sha a antum anzaltumuhu min al-muzni shin ku kuka zauna saukar da shi daga girgije am nahnu al-munzilun ko mu muka saukar da shi law na sha'u Allah yake da mun ga dama mun su ja'alnahu ujajan sai mu sanya ruwan da kuke sha ya zama wato mai zartsin gaske wanda ba zai shayi shawu ba shi yasa wasu ke cewa ai ba ma zartsi ake nufi ba ana nufin da sai Allah ya mai da shi acid yadda ba za ku sha ba ko ku ta ku shuka da shi ba an gane ko in sai Allah yake falawla tashkurun dan me yasa ba za ku rika godiya ba akan wannan ni'imar da muku ai ni'imar sai Allah yake
أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم Allah madaukakin sarki yace a fara'aytumun naral lati turun ku bani labarin wannan wutar da kuke kunnawa ai duk inda kaga a tana asalin ta daga danyen itace ne to danyen abu a ce yanzu ya koma wuta ai ya kamata ne hankali yayi tunani ya duba ya ga wanda ya sarrafa wannan abu har ya koma wuta lalle ya isa a gishi domin za a yi amfani da kamar da larabawa suke da suna amfani da tumfafiya ko zamarki ko kuma ma mutanen kauye ke amfani da kara irin na dawa ko na gero ko wani dutse kuma ka ga wuta ta tashi to Allah ya ce a fara'aitumun naran lati turun ku ba da labarin wannan wutar da aitar da hula halilan jinar wanda kuke kunnawa daga danyen abu ku hura kuma ta tashi a antum an an sha'atun shajarataha Allah madaukakin sarki ce ko kuka kirkiri bishiyar da ta fito da wannan wutar ku ne am nahnu al-mulkiyun ko ko mu muka yi ai bal nahnu alladhina ja'alnaha mawdi'atan fi mawdi'iha Allah yake gaya mana cewa shi ya sanya ta a masaukin da kuke ganin ta shi ne am nahnu mulkiyun nahnu ja'alnaha tadhkiratan Allah yake mun sanya ta dan ta zama wa'azi ita wannan bishiyar da ake yin ashana da ita mun sanya ta ko itacen da ake kunnawa ya kama mun sanya su ne don su zama wa'azi wa mata'an kuma su zama abin amfani lil makoyina ga wanda suke jin yunwa ko kuma lil makoyina lil musafiri ga matafiya duk dai ɗaya ne mutum yana cikin tafiya yunwa za ta iya kama shi amfani da wannan al-muqawin wasu sun ce al-musafirin wasu kuma sun ce al-jari'in masu jin yunwa kenan duk ɗaya ne to shi ne malai yace wannan fasara kamar yadda a imamu mujahid yake cewa da imamu qatada ja'alna tazkiratan yace ay tudhakkiru an-nar al-kubra Allah ya sanya ta dan ta zama wa'azi a gare mu dan ta rika tuna mana babbar wuta kullum ka ga gida ka shiga gida ka ga an kunna gas ko an kunna rishu ko an kunna gawayi to abin da ake so wannan ya rika tuna ma wutan lahira ko da yaushe ba wa kawai ka kalli cewa lalle abin ya kusa sauka ba to ake zaman ma izina ya zama aibara ko ummai to shi ne yake cewa imam ahmad yana da ruwaya daga abu huraira yace an nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa inna narakum hadihi wannan wutar taku da kuke gani har ta gidan rodi juz'un min 70 juz'an min nari jahannam yanki ɗaya ce daga cikin yanki saba'in na wutar jahannama wa duribat bil bahri marratayn yake je da aka ɗauko ta guda ɗayar aka tsoma ta a cikin ruwa teku sau biyu sannan aka sako mana ita a duniya dan da ba za a iya amfani da ita ba duk wanda ya kyanda su gaba ɗaya za ta kure za ta kone shi to shine yake cewa walau la dalika ma ja'ala Allahu fiha maf'atan li ahadin annabi yake ba dan an tsoma ta sau biyu ba ba ɗan adam ɗin da yake amfani da shi hadisi ne kuma ingantacce sannan wata ruwaya da wanda Abu Hurairah annabi yana cewa na rubani adam allati yuqiduna wutar ɗan adam da ɗan adam yake hurawa juz'un min 70 juz'an min nar jahannam yanki ne daga yanki 70 daga wutar jahannam to haka ma ne ya kawo hadisai dan su tunatar da mu cewa lallai wannan a sha dama da kake biyowa a kasuwa ko a shago ka zo ka yi amfani da ita ana so ko da yaushe ka biyo ta zama ma wa'azi shi zai ce wa mata'an kuma abin amfani ce da limakuli na ainihin da habir wal musajir ga wanda yake mazaunin gida da matafi li kulli da'amin la yatluhu illa an kuma ga dukkan abincin da ba zai ciyu ba sai an dafa akwai abincin da ba sai an dafa shi ba amma akwai abincin da ba zai ciyu ba dole sai an dafa shi shine al-muqawin wasu suka ce al-mustamti'in ai annasu ajma'in gaba ɗaya wanda suke amfanuwa kenan da shi to shine wa mata'an lil muqawin sai Allah bada kusin sarki ya ci gaba da cewa fasabbih lalle kai tasbihi bismi rabbika al-azim da sunan ubangijinka wanda yake al-azim mai girma shine annabi alaihi salatu wasallam tunda amma umarni sai ya koma cewa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim da suratul a'la ta sauka kuma sai yake cewa subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la da fasabbih bi rabbika wa fasabbih bi hamdi rabbika wa tajiru ta sauka sai yake cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli saboda haka duk inda aka ba shi umarni sai ya cika wannan umarnin da aka bada sai Allah ya rubuta girki yake فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين ما ليس هذا اسم من الله عز وجل ko kasamu wannan rantsuwa ce daga Allah madaukakin sarki yaqsimu bima sha'a min khalqi Allah yana rantsuwa da abin da yake so kuma ya ga dama cikin halittunsa wa huwa dalilun ala izamati ko azamatihi dalili ne a bisa girman Allah sannan sai yake sun makala ba'dul mufassiri فلا أقسم بمواقع النجوم في لكن زائدة ابن القيم yana da littafi at-tibyan fi aqsam al-Qur'an littafi ne guda ɗaya mai kyau cewa littafin ne da yake magana akan duk inda Allah ya rantsuwa wannan lala din ko kuma rantsuwa da ya rika yi la uqsimu bi yawmil qiyama fa la uqsimu kaza duka wannan wuraren da ya dauko ya rika bayani akan to shine fa la uqsimu bi mawaqi'in nujum sai yake cewa ai aqsama bi mawaqi'in nujum Allah ya rantsi da masaukai Allah yana rantsuwa da masaukai na taurari shine inda suke sauka a kowanne dare haka wasu malamai suka ce kowanne dare tauraro ai yana sauka to inda ya sauka din nan Allah ya rantse shi wasu malamai suka ce a abin da ake nufi lokacin da alkiyama za ta zo ai taurari za su tsinke daga sama su faɗo to inda za su faɗo din da nan Allah ya rantse wa idan nujumun kadar da Allah ya idan shamsu kuwirat wa idan nujumun kadar ko kuma wannan jini idan hawa lokacin da tauraro ya faɗo to duk wuraren da suka faɗi da nan Allah ya rantsuwa shine fala uqsimu bi mawaqi'in nujum Allah yana rantsuwa da wannan wasu kuma malamin sai ta a mawaqi'in nujum shine duk inda Qur'ani ayat Qur'ani ta sauka a Makka ko a Madina ko a Sham ko a hanyar Tabuka ko a hanyar Tirmidhi Hudaybiya duk gurin da Qur'ani ya sauka to da nan Allah yake rantsuwa shine domin wato an saukar da alqur'ani yana cewa munajjaman ko wato a rarrabe wannan karkaso shine annabi mutum shine fala uqsimu bi mawaqi'in nujum lalle Allah yana rantsuwa da guraren da ayoyin Qur'ani suka sauka shi za ga sahabbai suna rike guraren jiski a nan gurin aya kaza ta sauka ba ta manta gurin sai a gaya ma sai nan gurin muna sai aka saukarwa da annabi aya kaza domin guraren saukar da yawa kawai ana cewa madaniya da makiya ne saboda saboda yawwa duk in annabi na maka to duk ayat da ta sauka ko a sham sunan ta makkiya ko da ce ya zo Najeriya misali to ba za a kira ta yin Najeriya ba dole a kira ta makkiya shi da a lokacin akwai ayoyin da a sham aka saukar da su wasu ma a Madina amma sai a kira wasu yan Makka domin yana zaune ne a Makka to duk wuraren da aya ta sauka Allah yana rantsuwa da shi shine bala uqsimu bi mawaqi'in nujum sai Allah yake wa innahu laqasam lallai wannan ko wata irin rantsuwa ce azimun mai girma na wuce alamuna ina ma kun san haka Allah da kansa ya rantsi ai ka san abun kai ba Allah madaukakin sarki ba a cikin mutane wanda kake girmama a kowanne in ka je rantsuwa za ka san cewa lallai abun ya girmama to wannan dana Allah da kansa ya rantsuwa saboda haka lallai al'amari ne babba lau ta'lamuna ina ma a ce kun san haka azim wato wa inna hu laqasamun azim lau ta'lam lallai rantsuwa ce babba amma ina ma kun san haka yalla yake innahu lallai shi la qur'an abun karantawa ne domin alqur'an yani almaqru abin da ake karantawa karimu kuma mai daraja to shine qur'an abin da ake biyawa ko da yaushe دعوا بأكمل عنوان السجود به كو يسبح الليل تسبيحا وقرآنا حتى الثاني يجي فلا yana faɗa bai cika akan wa akan sayyidina Usman lokacin da aka je aka yanka shi yana karatu alqur'ani yana tidi yana azumi kuma yana jiya qur'ani yan tawaye suka haura ka yanka shi yana ta tuna muku ku tuna ba ni ne sabon annabi ka ce mun sani ni ne wanda annabi ya ba a ƴaƴan sanin ka ce mun sani ni ne annabi yake cewa wane ne zai ce rijiya ta guri kaza lokacin kafin ya tsari gurin cewa ba ne shan ruwan siyasiya suka sa mata kuɗi mai kukun yawa abin naira dubu ɗaya suka ce miliyan misali sai na wasu mun ya ɗau kuɗi ya bayar suka ce mun sani duk da wannan abubuwan gaba ɗaya da yake wato ba su da rabo kawai suka yanka shi jinin sa sai ya tsantuwa akan musabin da yake biya har malaman tarihi suna cewa jinin sa ya fada daidai kan fata shi ka humulla yana cikin suratul baqara ga azumi a bakin sa to amma a ranar dama sai da ya mafarki da annabi alaihi salatu wassalam annabi yana cewa da shi yau din nan a tare za mu sha ruwa to da haka da yake gaya wa ƴaƴan da har suna mamaki da matar gidansa har suna mamaki an yi sa wani lokacin kana karanta littattafan tarihi musamman irin su siyaru alalin dubara ko sifatin sabuwa na ibn jauzi da yake shi malamin dukiya ne ibn jauzi ibn al-qayyim ma kan kana biyawa dole su sun ya rage buri a duniya Allah sai ka rage saboda kana karanta tarihi nan ka dauka kawai kullun ka dauka ka biya ka biya da zuciyarka za ta zama sama kai laushi duk yadda kake da buri sai ta sauko saboda za ka rika jin bayan Allah irin abubuwan da ya faru wanda sun fi ka komai kuma ga yadda Allah madaukakin sarki ya yi to shine Allah madaukakin sarki ya cewa yake cewa da Qur'ani lalle abun biyawa ne karimu kuma mai daraja wajen karimun nan suna ta bashi ma'anoni daban-daban cewa kare ko shakka babu Qur'ani littafi ne mai daraja saboda daga cikin darajojinsa ba a gajiya da biya kuma yaji yadda kake wajen biya alkurani wani yana biyawa sai ya ga hankali ka ko da ka kowa iya biyawa ba ana faɗa five star na alkurani ba a duniya ko a misira misali da ake faɗa to ko duk da haka za ka ji karatun su yanzu ka ji wani nazarin ku kuma sai burge ka sai burge ka ko ko wani lokacin ka zo ka ji yadda Qur'ani yake da salo irin balagan nan taka sai ka ji wannan wani irin zance ne haka to wannan shi ne to sai Allah madaukakin sarki yake cewa a fi kitabi a cikin wani littafi maknuni wanda aka tanadi littafi ne tanadadde da Allah madaukakin sarki ya wato ya tanade shi ya koyi la yamassuhu ba min gafata illa al-mutahharu sai waɗanda aka tsarkake anan anan anan kwantin ne ko yake ko ko tattaunawa ta malamai cewa illal mudahharuna sai waɗanda aka tsarkake shi ne tanzilun bar za mu dawo kanta tanzilun ne rabbil alamin Allah madaukakin sarki yake saukakke ne daga ubangijin talikai to nan illal mudahharuna ma da yake yani al malaika ana nufin malaiku ba mutane ba haka ana san Malik Mujahid Ikrima Sa'id bin Zubair da wasu su har Abdullahi da Abbas dan har Imam Malik shi ma ra'ayin sa kenan na cewa al-mutahharu waɗanda aka tsarkake ba al-mutahhiri da ko wato a ba al-mutahhiri da ko al-mutahhiri da ba domin wannan shine su ake nufi da masu tsarki waɗanda suke suka yi tsarki to shine zaka ga wasu har a Qur'anin su musamman Pakistan zaka Qur'anin su sai a cikin bangon sai a sa la yamassuhu illa al-mutahhar malamai ke cewa wannan ta'adi ne domin kwata kwata ba da dace da ayat gurin ba shi daukar alqur'ani da alwala da suke kawowa mutahaddi ba wajibi bane cikar kamala shine ya zanto ka dau qur'ani da alwala ko kuma babu babban kari a tare da kai wannan shine cikar wato mutahabbanci amma tsarkin da ake nufi shine bambanci ne tsakanin kafirai da musulmi domin Allah madaukakin sarki cewa ya yi allazina amanu innamal mushrikuna najasar ta kafirai ake nufi ba ta musulmi ba hatta imamu malik a cikin wasa sai dai ba da hujjoji a cikin a cikin surati abasa da yake cewa wato bi aidi safara kiramin bara fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara da yake bi aidi safara yana hannun wasu malaiku shine ne wato al-lawn mahfuz wannan qur'anun karim ba qur'anin da yake hannunka ake nufi ba ana nufin lawul mahfuz su sai suka juyar da shi suka mai da shi alkur'ani na hannu cewa la yamassu illa almutahharu suka ce yana nufin mutane wannan kuma fasara Abdullahi da Abbas da wasu daga cikin gungun manyan malamai kamar yadda na faɗi yanzu mujahid da kasada din ra'ayi su kenan su Dawudu jahili su ma ra'ayi su kenan cewa malaiku ake nufi ba mutum ba wannan kuma zancen ya fi kowanne karfi da gaske shi yasa gashi nan kamar yadda ya kawo anan la yamatu illa al ay la yamatu inda allahi illa al mutahharu ba bi tabbata a gurin Allah shi masu tsarki fa amma fi duniya fa innahu yamassuhu al-majusi annabi yace a duniya ba ai ana iya dauko qur'ani ne bai fa bai karanta ne a bawa kafiri ana bari kuma qur'ani ne ko shi jinna translation ne ba qur'ani bane ana bari to shine abin da suke kawowa anan cewa sai dai wal munafiqu azizun kar ku manta cewa munafiki ma ai shi ma da ta tsaye kuma ga shi a cikin mu ibnu zaid yake cewa za a bar kufar quraish anna hadha alquran tanazzala bi sha'i kafirai suna riya cewa wannan alquranin an ji dano ne suka saukar ne sai Allah ya ba su amsa yace wa ma tanazzala bi sha'i wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati wa ma yastati'un innahum an sam'i la ma'zulun Allah ya yi musu gaban sai ما يأتي وهذا القول قول جيد وهو لا يخرج عن الأقوال التي قبله لا يمسه إلا المطهر أي من الجنابة والهدف والسكتي كما بعد جابا القرآن سي ولد با جنابة أدارة سو كوكما ببان كي كتي ولفظ الآية خبر ومعناها أصلا لفظ الآية لابارني أما أقول لك بمعناها الإنشاء سوى أنا لمن كرت كبارك قد يكتب والمراد بالقران ها هنا المصحف ga maganar nan suka ce abin da ake nufi da alqurani shine mushafin da yake gaban ka imam muslim yana da ruwaya daga abdullahi dan umar annabi ya ce na an yi kafira da qur'ani ila abdul adui annabi yake kawai wanda ya dau alqurani ya tafi da shi garin kafirai makafata an yanalu bil adu saboda jin tsoron kada abokin gaba ya taba shi amma dai kamar yadda muka faɗa hatta imam malik maganar da suke akai shine furibara mu kar ka dau alqur'ani sai kana da alwala amma ka dauka ba alwala ba ba laifi kai ba wannan shi ne kuma matsala kuma da al'ada ta taba daban ba ita ce wannan matsala ba nan magana ake ta mai jaraba ko kafin da su ake magana shi ta yake tanzilun ya rabbil alamin saukacce ne daga ubangijin talibai hada alqur'anu munazzalun min allahi rabbil alamin wannan alqur'ani an saukar da shi ne daga Allah madaukakin sarki wale da huwa kama yaqulu innahu sihr aw kihana aw shi'r ba kamar yadda kafirai suke cewa ai wannan alqur'ani sihiri ne dabo ne aw kihana ko ce bokanci aw shi'r ko ce waka bal huwa al-haqqul ladhi la niyyata fi shi alqur'ani gaskiya ce da ba ko kwanto akan ta wale ta wara'ahu haqqun nafi' kuma bayan alqur'ani ba wata gaskiya da za ta amfana in ba qur'ani ba يلا يتم
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون نعم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون Allah madaukakin sarki yace afa bi hadal hadith kin da wannan zancan na alqur'ani ai ibn abbas yace ai mukazzibuna ghairu musaddiqi wannan alqur'anin kuke karyatawa ba ku gaskatawa shine wato turmi nuna din ko kuma wannan alqur'anin kuke kafirtewa duk akwai wannan fassara ko kuma wannan alqur'anin kuke yi wa kuke taimaka wa wasu wajen su ma su kafirci kamar yadda Allah yake wadu law tudhinu fayudhinu suna fatan ina ma ku zo kafircewa taimaka muku wajen kafircewa alqur'ani haka Abdullahi da Abbas ya faɗa ai mukaddibuna ghairu musaddiqin مريدون أي تريدون أن تمالئوه فيه وتركنوا إليه وتجعلون رزقكم ألا منه في جنزل كيتي يتي توقوك مير بوديكو domin arrisku a nan a shukur ake ne da Allah ya ce wa fi sama iriskuku wa ba tu'adu kaga wato lallai arzikin ku shine wannan ruwan sama da Allah yake saukan muku shi ne Allah yake cewa wata ja'aluna lakum yanzu abin da za ku saka wa Allah da shi kenan shi ne godiyar da za ku yi masa annakum tukadibu la ku karyata shi domin karyata Allah shi ana tafkawa abubuwa ba su karyata sai Allah yake abin da za ku saka da shi kenan ayyani wata ja'aluna rizqakum bi ma'ana shukrikum annakum tukadibu godiyar da za ku yi wa Allah shi ne karyatawa ai tukadibu na balla shukr ku rika karyatawa maimakon godiya haka Abdullahi da Abbas ya faɗa. Abdullahi da Abbas ya ce ma mun jira qaumun qattu illa asbaha ba'dhum kafiran. Ba waɗanda za a yi wa ruwan sama ba sai daga cikin wasu daga cikin su ne sun fito suna kafircewa abin da wannan ruwan saman da aka yi sai sun fito suna masu kafirci dangane da ruwan da ya sauka akwai hadisi a cikin muwatta daga zaid bin khalid al-juhani yana cewa wata rana salladi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallata subhi wata rana annabi yayi mana sallah asuba bil hudaybiyya lokacin da aka yi hudaybiyya ko a hudaybiyya domin guri ne yana ne cikin gurin illu kaga jirana da ake fada ko kuma masjidu aisha ta yi ko duk wannan hillu ne shi za ke fita daga ran a ƙara sauroriya kamar sa al'ada saboda haka hindu ne hudaybiya ma hindu ita ma wajen harami ce ba harami ba ce to ana annabi ya musu sallah tsakiyar ruwan sama kana cikin laili da daddare falamman sarafa yayin da annabi ya idan da sallah akbala sai alal na sai biyo ya kalli mutane fa qala sai ya hal tadruna ma za qala rabbukum shin bayan ruwa ya gaba kun san me ubangijinku yace kadin suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da wanzu su suka sani kala sai ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir a cikin bayi bayi na wasu sun wayi gari suna ba su imani da ni amma akwai da kuma suka wayi gari suna ba su kafirce ni fa amma man kala mu inna bi fadlillahi wa rahmati duk wanda yace Allah ya mana ruwan sama da falalarsa da rahamarsa sai annabi alaihi salatu wassalam yake fa zalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib wannan ya yi imani da Allah kuma ya kafircewa taurari eh wa ma man qala mu'inna bi nau'i kaza wa kaza amma duk wanda yace an mana ruwan sama da saboda tauraro kaza kawai saboda ya karanta astronomy ko geography sai ta yi wannan ruwan tunda a um, kilomina lumbus ya fito to sai an yi ruwan nan irin wannan zantuttukan kawai mutum ne baya dandana wa Allah wai za ko ka ilimi amma sai a ce insha Allah ne da suke yi za a ce muna sa ran insha Allah yanzu a wai za ko ka na jiya da nabi ai a jiya ma a lissafin ruwa za a rana za a yi kuma an yi ruwa na saurara na je a wai za kawai ana zuwa ta Kano da aka faɗa sai insha Allah yau rana za a yi a Kano kaza kaza kuma kai ruwa to shine da ba ko ka tun duk wa a kaji yake wani ilimi ne yawa eh al'ilmi ne amma mutum ya zo ya ce kaza ko ya zai ce wallahi kin da tauraro kaza ya fito shi ne abin da yake kafircewa Allah ne kamar wanda suke makala wa ogun a cewa su manyan mu mu abin da muka sani da tijai kakanni shine sun dawo akan yanayin cewa al'adar ubangiji ta gudana mafi yawanci ana ruwa mai yawa a ogun wannan suke shi ne yake gado an gane ko wannan shine itikadin in wannan ne ba ko amma idan riyawa ake cewa lallai ogoci yake ruwa to wannan kafirci domin ogos baya ruwa bai to shine abin da yake cewa wa kafirun bil kawakib kuma ya kafircewa wa ma makalar mudinna bi nau'i kaza annau din ba ainun bace hamzar sauraro ake nufi فذلك كافر بي to wannan ya kafirce mu'minin bil kawakib ya imani da taurari ne da Allah ba bukari da muslim ma sun fitar da Abu Dawud da Sa'i da ruwaya kuma daga muslim daga Abu Hurairah yana cewa ma anzalallahu min as-sama'i min barakatin illa asbaha fariqun min an-nas biha kafirin yanzu lugaita kai kullu bi kawkabi kaza wa kaza yace ba ranar da Allah zai saukar da ruwa daga sama mai albarka ba ce sai mutane sun rabu gida biyu wani bangare da wasu na cewa ai wannan ruwan tauraro kaza ne ya saukar da saboda tun da kaza har da ana cewa mu muna yara mun taso muna jin idan wannan bakan gida ya fito sai a ce ya janye ruwa eh kaga Allah zai ruwa bakan gida ya hana wannan ai kaga shakenci ne ba shi ba anzara Allah bi hadin sunna kuma da yawa za ka an yi wato imani da wannan cewa ba kan gina ya gani ai ba wanda ya sai Allah ya hana Allah ruwa babu to saboda haka ka ji ma yana yi da wani yake amma ko wani zai zo sai ai shi ke nan shan ya ruwan bi to wannan wannan shine abin da yake cewa um yanzu lugaisa yanzu lugaisa da ya kulu na bi kawkabi kaza wa kaza ana daukar da ruwa sai ka ji wasu sai ai ya sauka ne saboda tauraro kaza da kaza wannan kafirci shi sa aka idan da ruwa sai ka ce ko da da daddare aka yi ka fito da azuba ka gani ba surutu za ka fara cewa dama ruwa aka yi baji a sai annabi yake ka ce mu irna bi fadlillahi wa rahmati an shayar da mu da falalan Allah da kuma rahamarsa wannan shine addu'ar bayan ruwa ya sauka idan kuma ruwa na sauka sai a ce Allahumma tayyiban nafi'an wannan addu'o'in da muke wasa da su ba hatta gidan ke ta yiwu Allah yana hadawa ko da ruwan zai zo zai hana ruwan ya bata aji domin ka ce Allah ka ba mu ruwan amma wanda bai amfani da mu sai ka gona gona kaza da kaza din nasu wato ya lalace kai kuma Allah ya tsare ba ta ka saboda wannan addu'o'in da kake yi amma za ka gaba bi yawanci sai dai a surutu wayan na doyin da suke da muhimmanci ba a kulawa ne to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa wata da aluna rizqakum annakum tukadzibun kuna kafin cewa wato babu kuna kabu kuna sanya godiyar da za ku yi wa Allah a matsayin karyata Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن الصادقين الله يتي فلولا دم يسا إذا بلغت الحلقوم إجان رأي يكي واتو مقوشي مقوغرو ليسا yanzu Allah ya canza zancen kuma tunda an ta wa'azi a can yanzu za a dawo kuma kwankwasar kai ila balagatil hulqum idan ran ya zo wuya wa antum hina idin tanzurun a lokacin kuna kallon wanda zai mutu sai Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mun fi ku kusa da wannan mamacin da da kuke kusa da shi a matsayin da na mahaifi ko wa ko kani ko mahaifiya Allah ya ce mun fi ku kusa da shi walakin la tusiruna sai dai ku ba ku gani falaula me yasa in kuntum ghayra madini in har kun kasance ghayra madini ai ghayra mamluki waɗanda kuna iya cewa ba Allah ne ya mallake ku ba ko kuma gaira madini ai gaira mujahidina Allah ba zai saka muku da tsiyar da kuke yi a duniya ba cewa daga karo sai ka juna sai Allah yake tarji'una to ai garan nan da za mu cire yanzu ku dawo da shi in kun cuta diki nan har gaskiya kuke faɗa mali yace balaula idza balagatil hulqu ina ba ko dan idan rai ya zo wuya shine Allah yake cewa kalla idza balagati taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaqa Allah yake wanda fati saqu bi saqa ila rabbika yawma idhin fataq Allah yake kalla ku taurara idza balagati taraqi idan rai ya zo wuya wa qila man raqa sai kaga ƴaƴa da ƴan uwa an ce wai ana likita likita idan asibiti ne wani ma yaje ya ta kuma likitan baka za abin da wato mara lafiyar da yake ciki ba to sai ka ana kiran likita idan ba su ɗan gargajiya ne a kira boka mara ina ne rukuya ina wanda ne zai kula da mara lafiyar mu wa zanna annahu al-jihad shi mara lafiyar yana kwance ya tabbatar aika ya kada annahu al-jihad cewa lalle yau zai bar duniya yana yake waltafati taku a lokacin ne tawaye za su rika jujjuyawa za su yana kaiwa ya komo kaurin da ya rika haduwa da kauri sai Allah yake ila rabbika a wannan ranar ne zuwa ga ubangijinka yau mai ginin masak a ranar ne za a koro mutane a kora su zuwa ga Allah madaukakin sarki ka annahu yusaquna ila al-maut ana kora su zuwa ga mutuwa to ranar da a kora su sai Allah ya ce wa antum hina idin a lokacin kuna kallo tanzuruna kuna kallo wanda daga cikin malaman tafsiri yace mala'ikun mutuwa dama za su zo wa nahnu aqrabu ilayhi minkum Allah yace mun bi ku kusa da wannan da zai mutu wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wannan wata jijiya a wuyanka da ake kiranta alƙawari da an yanke ta jini zai gama zuba to ita ce hablul wari Allah yake mun fi ku kusa da ni me yasa saboda lokacin da mutum ya zo mutuwa Allah yana turo mala'iku kamar da hadisin Bara'u bin Azib ya faɗa dan zo guda su za su hatta idza tawaffatu rusuluna ko wannan rusuluna din shine in mutum mumini ne za su zo iya ganin idan mumini zai gansu da fararen kaya duk sun tsuguna ga mala'ikan mutuwa da ya karɓo zai liƙa mu sai su sa a cikin farin mayaki mai kamshi sai su sama da shi inna kitabul abrar la fi ayyin da fitan alam dinan fa fi kololuwa sama ana rijistar take sai a je a rubuta sunansa sannan ajiye ransa a kuma dawo masa shi haka hadisin barawa dan azib dogo ya fada to shine Allah ya ce mun fi ku kusa da shi wani daga cikin malaman tafsiri yace a lokacin ne bayan an zare ran da yake walakin la tunfiruna ba kwa gani alhali ba kwa gani mala'ikan mutuwa ya zare da an fara rusa ihu to sai Allah yake fa laula dan bai sa in kuntum ghayra madinina in har kun kasance ku Allah bai mallake ku ba kuna jin ku kuka yi kanku ko ghayra mujazina wato ku ba waɗanda za a saka wa bari ranar alkiyama tarbiyauna ai garan nan ku ƴaƴansu ku wajen talatin ku dawo da shi in kuntum sadiqina na har gaskiya kuke bada aka ce sai mala'ika ya tafi kobar ana ruga yi ya ce ina ba gaggawa muka yi bayin Allah kwanan da ne ya sai da ki kobar gidan ce in kun isa ai kuna da yawa ku dawo da shi sa sai na ali a wani ajiya tsinsa yake cewa tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadi idza janna laylun hal ta'ishu ila al-fajr وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة الفجر yake wa kan min sigari yurtada tula umrihi wa qad udkhilat arwahum ajsamuhum zulmat al-qabri fa kam min sahihin mata min ghayrati illati wa kam min sakimin aka hina min al-jahil ولو انت الفا ثم الفين بعدها فلا بد من يوم تسير الى القبر yake cewa kai ta da dinar takawa domin kai baka sani ba idza janna laylun idan dare yayi duwan dare yayi falan ma janna alayhi layl la an kaukaba yake idan dare yayi duhu hal ta'ishu ila al-fajr zaka kai wato gari kai ka sani yace wa kam min arusi nawa nawa ne daga cikin amare zayyanuha da zaka ga wato an tsawata ta an shirya ta an sa ta a lalle li zawjiha za ka kai gidan miji amma wa qad qubidat arwahuhum laylatal qadri amma tun azumin da ya wuce ranar da laylatul qadri ya bayyana ta fada rijistar mamata sunan ka yana cikin waɗanda za su mutu a 2020 ko amma baka sani ba yace wa kan min sigari nawa nawa ne zaka ga kananan yara waɗanda yara ne kanana ana ta murna saboda da kiyar su Allah ya ba su kwakwalwa kana fata Allah ya raya ma wannan yaron ya zama kaza amma sai su ma rawukan su an shigar da su cikin duhun kabur yace fa kan ne sahihi nawa nawa ne da cikin masu lafiya za ga mutum lafiyar sa nawa mata min gairi illati amma ya mutu ba ta da rashin lafiya ba nawa akai sannan yake wa kan min saqihin nawa nawa ne daga cikin marasa lafiyar da aka yi nan min zahiri za ka ga sun yi shekaru a raye ga shi na kwance kullum jira shi ake amma shekara ishirin yana kwance Ariyar taron na na Isra'ila shekarar ta ishirin da wani abu he was in cover sai da Allah ya ga dama yake cuta hoyin sai da ya gama azabtar da shi a kwanci saboda haka cuta ko lafiya dukkan su ba wanda yake nuna mutuwa sai na ta jira ji wa kas kan da yayi wani wasiya akan cewa dukiyarsa yake ya rasulullahi yana so ya ba da dukiyarsa wasiya lokacin da annabi alaihi salatu wasallam ya ba shi amsa yarsa guda daya amma bayan nan sai da ya miƙe sai da ya haifi ya'ya talatin da bakwai da ne mutu saboda haka rashin lafiya ko lafiya dukkan su ba wanda yake nuna cewa mutuwa ce sannan sai yake cewa walau ita alfa ko da za ka shekara dubu sun ma alfaini ba da haka ƙara shekara dubu biyu baya sai ce bala budda min yomi babu makawa wata rana tasiru ila kabari wallahi sai ka tafi to wanda ya sa akwai irin wayannan abubuwan me zai sa ya zo gaba ɗaya manta da Allah me zai sa da yawan mu wallahi gani muke mutuwa ta tsuniya na rantsi da Allah domin mutuwar nan kullun ana yin ta amma za ka ga in mutum ya zo abubuwan sa na rayuwa kuma babu Allah ayyukan mutum suke nuna cewa akwai lisanul hal akwai lisanul maqal da yawan mu za ka gan abubuwan mustaka su sai ka kuma ajiye Allah a gefe sannan yanzu kawai a masallaci ne ake da Allah amma ayyukan mu na yau da gobe kuma babu Allah idan mutum ka koma harkar business din sa na kasuwanci in ya koma shagon sa kai ka rantse da Allah ba shi ne a masallaci ba wanda ake wa'azin nan yana ji domin wa'azin sa wato wa'azi kawai gurin Allah shi ne masallaci amma kasuwa ta fi office ma na sani hanya ma ta tafi amma banda banda wato masallaci ne na Allah to shi ne Allah madaukakin sarki yake to ku dawo da kun kuntum sadiki in har masu gaskiya ne sai Allah yake فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم نعم وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ Allah madaukakin sarki yake fa amma in kana min al-muqarrabin amma idan yanzu yadda a tura ta fara da wato classifying mutane gida uku to yanzu za ta tike da haka domin ta gaya ma akwai mukarrabuna akwai ashabul yamina akwai ashabul shimal shi kuma za ta fike da haka conclusion din ma da haka ne gari an bude surar da haka a farkon surar to kanje ma wajen conclusion da haka za a ciki sai Allah ya ce fa amma in kana min al muqarrabi amma idan ya kasance cikin waɗanda suke makusanta farauhun to suna cikin rahama shine ar-ruh la ya'tu min ruhihi illa al-qawmul kafirun la ta'tu min ruhihi wa la ya'tuna al-kafara ولا تأمنوا من مكره والآمنون الفجر ما بين خوف ورجاء تكون نفس بررة haka imamu shafi'i yake yace kada ku yanki kauna daga rahamar Allah wani yaji sunan kafara ma su yanki wa Allah kauna daga rahamar ma su yanki rahama daga Allah madaukakin sarki kafirai ne wala ta'minu min makri kar ku amince wa makircin Allah kuma yadda Allah yake shirya abubuwa akan mutane kar ka amince da wannan والآمنون الفجر ما تعمل سوى ده مكرون الله دبارون الله مدوكين sarki fajirai kawai kai abin da ake so ma bai na kaufin waraja ka zama tsakanin tsoro da kauna da kunu nafsin barara sai ka zama rai wanda yake barara wanda yake lafiyayye da biyayya ga Allah madaukakin sarki to shine farauqu za ta samu rahama wa raihanin da kuma wato fulan rika masu karfi wasu malamai suke irin abincin nan ne mai spicy abinci ne da za su wanda yake da spices daban-daban shine raihan domin raihan yana nufin kayan fure wanda yake da kamshi sai Allah yake wa jannatu na'i da kuma aljanna wadda take ma'abociyar ni'ima nabi kuma wa amma in kana min ashabil yamin amma in yana cikin wanda ke ashabul yamin fa salamun laka sai Allah madaukakin sarki yake to madalla da kai abinci ya tabbata a gare ka ya kai ashabul yamin min ashabil yamin in ka tafi kanka a cikin ashabul yamin to salamun laka madalla da kai aminci ya tabbata a kanka wa amma in kana na'am min al-mukaththibin ad-dali وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
Allah madaukakin sarki ce wa amma amma har idan in kana min al-mukaddibi ya kasance a nau'i na uku cikin waɗanda suke karyatawa suke karyata alkiyama azzali da kuma wanda suke ma- wa- wato batatu fa nuzulun min hamim lalle za a muke gara garar da za a muke shine ta ruwan zafi irin wanda muka faɗa a baya cewa wani yadda jitu ibatu bima'in kalmuhul yashmil wujuh bisa sharabu wa sa'at murtafaqa to kuma Allah yake wa tuquma an haliman faqada am'a'ahu za a shayar da su ruwa wanda yake tafashashe ya rika tsitsin sa musu hanci da sun nemi agaji a gurin Allah na ruwa yugatu bi ma'in kalmuhul Allah yake za a ba su za a taimaka musu da ruwa wanda yake kamar narkakkiyar dalma tafashashiyar dalma yake wujuhu wanda yake wato zagwanyar da fuska bisa sharabu kin da abin kansu wa sa'at wa safar sannan gurin da za su koma kuma wanda yake makomar su ta munana shi ne farizulun min halim sai Allah yake wa tasliyati jahim sannan za mu kora su a cikin wutar jahima inna hada lallai wannan abin da muka faɗa shi ne lahu haqqul yaqin shi ne gaskiya wanda take kan tabbas ba labari kawai ake bayarwa ba tabbas sai abin nan ya faru to sai Allah yake fasabbih lailai ka yi tasbihi bismi rabbika da sunan ubangijinka da azim wanda yake mai girma to shine nan ma da annabi alaihi salatu wasallam ya ji wannan umarnin sai koma yin subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim kamar yadda muka faɗa a wurare a baya kaga malam da tumura take sai da ta goga mun muran ita matsalar take matsalar mara kenan ka harbe ni Allah ya raba mu lafiya to wannan wannan shine a karshen wannan surar abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya bai mana akwai wani muna suna zuwa sai na ga ana sa CCTV sai na ce wani Allah ya karɓa addu'a mu kenan ya ka ce ran da muka gama karatu wani ɗaya daga cikin sirkan Alhaji Balarabe Yazid akwai ɗan sana zama a karatun shi ya gaya babansa kawai ana gama karatun sai ga su sun zo sun samu mala abdullahi cewa za a ta ko shakka babu wato na yi farin ciki matuƙa Allah ya saka musu da alkai irin wannan su da'awa take bukata wallahi da abu ya taso ba sai an roƙa wani ba na son ruku ba na son ruku Allah ya sani in abu ya taso na da'awa gwara ma ka tambaya me ake da bukata a yi ko mutum da ya zo ya ce ma abu ya taso a yi ko wallahi gajiya ciki ba ta iya idan Allah abu ya taso a gaya mu gwara kai ka gano da kanka ya fi daɗi ya fi daɗi kaga irin wannan abubuwan wato abu ne da yake sadaka jariya muna roƙon Allah ya yawaita mana irin Allah madaukakin sarki ya saka mata da alkai kaga yanzu mun daina cewa um, barayin takalmi kar su ɗauka ku ta ɗauka don muna da CCTV wallahi in ta kama ka gaba ɗaya sai mun watsa hotunan ka ko ina sannan ku je mun ɗau mataki a yadda suke tsoron CCTV ba sa tsoron Allah. Tana nan ita irin aikin mala'iku take yi. Duk inda ka motsa har fuskar ka za ta ɗauko, duk jaji na kowace kusurwa an sa. Kar ku daina ɗaukar takalmi barayi, ku ci gaba. Mun ba da addu'a Allah ya shirye ku don Allah ku ɗora. Yawwa, in ka ga mun yi kafa kafa to wuta aka ɗauki. Amma in dai da wuta ba za mu jikar ɗin ku ɗau takalmi ba wallahi ku ɗauka. ya to ka tana daukawa ba wuta ya danganta da irin CCT ba to mun gode Allah ya saka musu da alkai Allah ya yawaita mana irin su duk masu niyya ba su da hali Allah ya ba su ladan juma to ma annabi ya faɗi irin wannan cewa idan ka ji wani abu alkhairi kamar wannan abin yanzu wani ya ji ina ma shi ne to sai Allah ya ce kai ma a baka ladan eh hakan abin ya ne ma ka ji ina ma kai ne yanzu ka ga murja kunya tana ta rashin mutunci kace ina ba kai ne to duk zunubin da ke kai ma haka za a baka in shi ne misalin ai kawai ka yi shi kana ji ina ma kai ne to haka wannan abun alherin ka ji ina ma kai ne sai Allah ya ce shi ma ku bar shi wannan da ya abun alherin ko sisi ba za a rage mar ba sai kuma a baka ladan hadisi ne ingantacce wani mutum ai saboda baya so kowa ya shiga wuta baya so kowa ya shiga wuta Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya yawaita mana irin wannan tambayar ita ce akan sallar raka'atul fajr karfe nawa ne lokacin ta yake fara da zara alfajr ya kullu in ba ka ganewa da zara an yi as-salatu a masallacin kusa da kai kamar yin as-salatu a kira na biyu yawwa idan ba as-salatu kike a kira na biyu ba a kira na farko kike da zara an yi kira na biyu alfajr ya kullu shikenan in ba su yi kiran sallah biyu ne dan kaje wani gurin da wani zai yi kiran sallah sai ka rasa ina ya samu yawa saboda haka wannan guda biyu kai ake to sannan zuwa nawa yake karewa shine da zarar an zo sallah a zuwa sai dai makara kai an gane ko idan kuma baka samu jam'i ba mutukar alfajir da rana bata kullo ban ka tashi zaka fara ya sa'atul fajiri sannan kuma sai kai sallaka ta asuba wannan shi ne sannan wani surori ne ake karantawa ana karanta fatiha da kul ya ayyuhal kafirun fatiha da kul huwallahu ana kuma karanta fatiha jalla ana kuma karanta um, fatiha da kul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa allah a raka'a ta biyu da kuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa tabaqa ta ali imran qul ya ahli kitabi ta'alu qulu amanna cikin bakara aya dai dai to in karke wayannan sai ka rika canza salo yau kai wannan gobe kai wannan jibi kai wannan ko kuma ya danganta dan da kaga ka bakara kai ba sai azalla ka fita ka tashi wuri kuma sai kai qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون تبيكم فاتحة لقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون جدا مسلمون في كتابه وسوى النبي كتابه Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya hukuncin sarki ya yafe mana muna roƙo Allah da sunayen da kyawawa da tsofin sa madaukaka iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka ba su lafiya da tsawon kwana mai amfani marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya muna roƙo Allah da sunayen da kyawawa Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka sauka mana da ruwa mai albarka ana roƙo Allah da sunayen da kyawawa masu neman aiki Allah ka ba su waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin اللهم آمنا في أوطاننا وآتنا حكمتنا ولا أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عباك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين